baya dai kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna goma sha ɗaya ga wata na safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta biyar, wanda ya dace wa 27 ɗin watan 8 miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin hisnul muslim muna cikin karanta a tsarun sabahi wal masa irin zikirin da ya kamata mutum ya karanta a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kadarta mushi yawa yi gari saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake amsar rayukan bayi a lokacin da suka yi ƙaramar mutuwa wanda shi ne barci. Fayumsi kullati qada alaiha al-maut wasu rayukan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rike su sai a ce wani ya kwanta amma bai tashi ba. wa yursilul ukhra ila ajalin musamma wasu rayukan kuma na daban kamar irin namu a yanzu Allah sai ya maido zuwa ga ma'abutansu zuwa ga wani lokaci abin kidayawa to raka lokacin da Allah subhanahu wataala ya kadarta ba kawai gari to akwai abin da ya kamata ka ce saboda ka samu kariya ta ubangiji subhanahu wataala da cin nasara a cikin wannan wurin naka mun karanta abubuwa kamar guda goma sha shida yau za mu tashi abu na goma sha bakwai a cikin abubuwan da ya kamata mutum ya karanta abinda mutum zai ambata zai ce subhanallahi wa bihamdihi iya daga cikin azkaru sabah idan Allah sa kawaye gari sai ka ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi haka kuma godiya ta tabbata ga Allah Allah yana cewa ma bikum min ni'matin famin Allah duk wani abin da kuke da shi na abin da ya shahi ni'ima to wani abu ne daga Allah subhanahu wata'ala da ka kai godiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan lafazi na subhanallahi wa bihamdihi ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ta yarda a gare shi yake ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man qala hina yusbihu wa hina yumsi duk mutumin da ya faɗa a lokacin da ya wayi gari wa yumsi ko kuma lokacin da marece same shi sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin ka maimaita wannan subhanallahi wa bihamdihi kawa ɗari mazalaki cewa lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati afdala mimma ja'a bihi babu wani mutum ɗaya da zai zo da wani abu gobe kiyama sama da abin da kai ka zo da shi a ce a rayuwarka ka lazimci subhanallahi wa bihamdihi duk sahiyar Allah so dari duk madacin Allah so dari to babu wani wanda zai zo da wani aiki a gobe kiyama wanda ya hinaka wazala ce illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi sai dai wani mutum wanda ya faɗi irin abin da ka faɗi ko kuma ya ƙara akan abin da kai kai to a lokacin wa za a samu wani ya zo da abin da hinaka amma in ban da shi aiki ne wanda iya da lada ƙwarai da gaske duk mutumin da ya zamanto ya gudanar da rayuwar shi akan faɗin haka to lalle tabbas wannan mutumin yana da matsayi na musamman a wata Allah subhanahu wata'ala a gobe kiyama wannan lafazi ne wanda yake ingantacce sannan kuma mutum zai faɗi subhanallahi wa bihamdihi na kafa dari irin waɗannan abubuwa da ake kulle su da adadi a ce ai kafa kaza to wannan babu lissahin babu wanda zai bada shi sai Allah ko manzon shi baya halatta duk wani zikirin da yake a sake wani yazo ya kayyade shi kuma za ka samu mafi yawancin zikirin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada to lafazinsu bai cika wuce ba adadi dari daga kaji ana an yi abu dubu daya kafa dubu daya da dari kaza da kaza to wanda an fada wata hanya ta daban amma ba karantarwa ba ce na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mafi iya ƙororuwan adadin da mazalla sallallahu alaihi yake badawa shine adadi kafa 100 to daga lokacin da abu ya gitta 100 to zaka samu an bar shi a buɗe idan ka ga dama ka yi 100 da kaza in ka ga dama ka yi da kaza ba ba sai ka lissafa ba kamar ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ya ga wasu mutane sun zauna suna ambatan Allah kuma suna lissafa ya ce ku lissafa ayyukanku na banna saboda ku yi ƙoƙari ku gyara amma su waɗannan ayyuka na alheri da tasbihi da kuke yi kar ku haltar da kanku ko ba ku ilga ba ana ilga wa su kira abin da ya shahi adadi iya da kyau mutum ya kiyaye shi saboda so da yawa ɗan adam ya yi a jahilce ya yi gamsuwa da wani abin da aka zo aka bashi wani adadi idan ka ji aka ce maka ai ga wani abu ka ja kafa kaza ga wani wuri da ka ja shi kafa dubu biyar ko dubu saba'in ko dubu wane ne sai ga mutum wannan abin ya hi kama kwakwalwar shi sama da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam albarka da daraja da samun lada da samun amfanin abin da kake karantawa duka yana tattaruwa a cikin abin da mazalla ya karantar duk abin da in ba mazalla ya karantar da shi ba to kaba kanka lahiya saboda in ka yi wa kan wahala ce kai Allah fahimtar da mu wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko alhasu ala tasbihillahi wa hamdihi bil ghadwati wal asali aw bil ghudwi wal asal wa dhalika wa dhalika al amru yaj'alu al 'abd lalle wannan a cikin wannan hadisi akwai kwadaitarwa akan mutum ya zama yana ta subhanallahi wa bihamdihi sahiya da yamma wannan abu zai sanya bawa ya zamanto mu'allaqan qalbuhu biman ya'lamu sirra wa akhfa zai zamanto zuciyarka ta ratayu da wanda ya san abin da yake sirrance yake koyi wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu as-sunnatu aqdu hadhihi at-tasbihati bi yadihi al-yumna abin da yazo a cikin sunna lalle mutun ya ilga tasbihin da yake yi da dan yatsun shi mutun ya lissafa tasbihin da yake yi da yatsun shi iqtida'an bir rasulil karim sallallahu alaihi wasallama dan koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ba taba samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wani abu na ilgi inda mace mazalla yana iliga su ne da abin da ya shahi ya tsotsin shi me yasa abdullahi dan amr Allah kare da a gare shi yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahmilu tasbiha bi yaminihi yace na gani da idanuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana lissafa tasbihi da yan yatsun shi sannan kuma yake faɗa a wani wuri cewa waɗannan yatsun da za ka yi tasbihi da su fa'innahunna mustantaqatun yawmal qiyama su ya naka a gobe kiyama za su kasance masu yin furuci ba masu ba da shaida a gaban Allah cewa ya ubangiji wani lalle ya tsunan ya yi amfani da su wajen yi maka tasbihi sannan kuma mutum ya tattaro hankalin shi a lokacin da ke kakace adadin ya yi yawa za ka iya bacewa a ka ajiye hankalinka ka tattaro shi waje guda a cikin abin da kake karantawa kuma wannan shine kamata mutum yayi ba amfani da wani abin da yake na na lissafi ba saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba abu na uku wannan hadisi yana tabbatar mana cewa isbatu mahabbatillahi lil hamdi was sana'i alaihi azza wa jalla lalle akwai tabbatar da son Allah ta hanyar yi mishi godiya da hanyar yi mishi yabo manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma inna rabbaka yuhibbul hamd lalle ka sani cewa ubangijinka yana son godiya bawan da yake godewa Allah subhanahu wataala wannan bawan Allah yana son shi haka zaka samu daga cikin magabata mutumin da ake bada labarin cewa wani bawan Allah baya ji baya gani amma dai yana ta godiya ga Allah subhanahu wataala saboda Allah ya bashi lisanan zakira Allah arzuta shi da halishin da zai ce alhamdulillah lalle mu zamanto masu ɗabi'antuwa da wannan duk abin da ya gito ka ce alhamdulillah wa subhanallahi wa bihamdihi iya daga cikin abin da ya kamata mutum musulmi ya bashi kulawa a duk lokacin da ya waye gari kafa 100 in kama amarice ta zo kafa 100 addu'a ta 18 daga cikin addu'o'in da ake karantawa idan sahiya ta yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير la ilaha illallah babu abun bauta bisa ga cancanta illallah sai Allah wahdahu Allah shi kadai yake la sharika lahu baya da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne wa lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komi to wannan addu'a zaka karanta ta ashra ashra marratin kafa goma mali ce au marratan wahidatan ko kuma ka karanta ta kafa daya indal kasali a lokacin da kake da kasala ko kake da wani uzuri a hadisi ya zo a cikin as-sunan na Imam an-Nasa'i as-sunan kubra hadisin Abu Ayyub al-Ansari Allah kare da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل دم تمن ديوا يقري يتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير idan ka faɗi wannan ƙawa goma za a baka lada kamar ka 'yantar da bayi guda goma kaga ba ko biyanka amma kayi ne kayi aikin hidima wanda kuma za ka samu lada kamar ka sayi bayi guda goma ka yantar da su to wannan lalle shi ma mutum ya kiyaye shi a duk lokacin da ya wayi gari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma sai ka lissafa su goma idan kai haka ga irin tarabasan da zaka samu wannan shi ma iya daga cikin azkarus sabah abin da ya kamata mutum ya karanta a lokacin da ya wayi gari addu'a ta goma sha tara la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma wannan mi'ata marratin idza asbaha wa idza amsa duk lokacin da sahiya ta riske ka sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu bayar abokin tarayya lahul mulku mulki na Allah ne wa lahul hamdu godiya ta Allah ce wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shine mai iko akan dukkan komai kana mai fadin haka a sama halshenka zuciyarka tana mai sakankancewa akan abinda wannan addu'a ta kumsa sai ka maimaita wannan abin kafa ɗari. lafazin imam bukhari hadisin abu huraira allah ƙara yarda a gare shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya waye gari ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mazalla ce fi yawmin mi'ata marratin kanat lahu adlu ashra riqabin idan ka faɗi haka so ɗari zaka samu lada kamar haka zango zango kaso na farko za a baka ladan 'yantar da bayi goma wa kutibat lahu mi'ata hasana za a rubuta maka lada 100 tur wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin za a kankare maka zunubi 100 wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu dhalika hatta yumsi sannan wannan abin da ka karanta zai kasance maka kariya Allah zai baka kariya daga shedani a tsawon wannan wurin naka har sai marice ta yi sannan walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min zalika babu wani wanda zai zo da wani aiki wanda yake naka ka duba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir daya biyu uku sai ka karanta so 100 za baka lada kaman kayantar da bayi goma sannan a baka lada ɗari a ƙanƙare maka zunubi ɗari sannan kuma wannan abin zai zama maka kariya daga shaidan sannan babu wanda zai zo da wani aikin da ya naka a gobe kiyama sai wanda ya irin naka ko kuma wanda ya wuce naka a cikin wasu ayyukan na daban to kaga wannan shi ma iya daga cikin abubuwan da in ka karanta zaka samu wannan gara basa sannan kuma waɗannan abubuwa dukan ba wani lokaci jiya suke bukata ba mutum ne kokari ma kan shi tsarin ko bayan sallar asubahi inda kai sallar asubahi ka zauna ka kahi ka karanta su bal imamul malam ibn baz da shi da muhammad bin salih al-usaimin da wasu daga cikin malamai suna ta daga lokacin da alfijiri ya keto misali an yi ka tare alfijiri ya keto da idanka bayan tahiyatul masjid akwai dan tazarar lokaci kafin lokacin sallah asubahi kana iya fara karanta su tun wannan lokacin ana kammala sallah sai ka ci gaba ka dasa daga inda ka tsaya ko kuma ya zama to bayan sallah ne zaka zauna ka karanta su duk inda ka ɗauki minti goma ko na makamancin wannan ka kare su gaba ki ɗaya tun daga farkon sallah to lalle tabbas waɗannan abubuwa ne waɗanda suna da kyau kuma mutum zai samu alherai da yawa kuma da kariya daga Allah subhanahu wata'ala wannan shi wani daga cikin abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kalan addu'a na ashirin daidai kaga waɗannan duka mazalla ya karantar da al'umma amma sai ka samu da yawa kuma daga cikin al'umma ba sanin haka ɗin suka yi ba me yasa saboda mai santan da suka yi wa addini kaga littafi ne ɗan ƙararrabi amma ya ƙunshi abubuwa waɗanda suna da amfanin da ba a iya auna shi mazala salasalam yake cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati wannan addu'a ita ma shagundunci talata marratin idza asbaha duk lokacin da ka wayi gari ka ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa zina wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya ta tabbata ga Allah adadin halittar shi wasu adadin halittar Allah babu sai shi ubangiji subhanahu wata'ala abinda yake rayuwa a cikin ruwa kawai ya yi wanda yake cikin sararin ga halittun Allah na wanda babu wanda ya san su sai shi wa riba nafsi sannan kuma da yardan kan shi ubangiji subhanahu wata'ala wa zinata arshihi da yaunin al'arshin shi wa bidada kalimatihi sannan kuma da iya adadin tawada ko kuma ka ce abun rubutu na kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala kaga wani abin da aka faɗi duka babu wanda ya san adadin su sai Allah to sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi adadin abubuwan da babu wanda ya san adadin su sai Allah wanda ya zo a cikin hadisin juwairiya Allah ƙara yarda a gare ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kharaja min indiha bukratan wata rana da safiya manzo Allah ya hutu daga wajen juwairiya حين صلى الصبح لوكتين da ya sallaci sallar asubahi wa hiya fi masjidiha tana inda take sallah zaka samu mata ba masallaci suke zuwa ba amma a cikin gidajensu akwai wuri keɓantacce wanda har ɗiyansu sun san cewa a nan mamma take sallah to tana cikin irin wannan masallacin na tana zaune sun maraja a ba'ada an abha ka duba ka ga matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mazalla ya mutu bayan sallar asubahi bayan hantsi yayi ya komo wajenta ya same ta tana zaune wahiya jalisatu tana zaune tana ambata Allah subhanahu wata'ala wanda matan yau a mafi yawa in kaga sun yi irin wannan zaman na dirsha to sai dai in wani abu suke kallo amma ba maganar su zauna su ambaci Allah tun daga bayan asubahi har zuwa irin wannan lokacin da hantsi zai illa daidai ku mazallai sami da tana zaune faƙala sai mazallai ke ce mata ma zilti alal halin labe faraftuki alaiha biki gushe ba a kan yanayin da na barki na barki a zaune na zo na sake samun ki a zaune kina ambatan Allah kala ta na'am ta ce iya ma'aikin Allah kalan na biyu sallallahu alaihi wasallam sai mazallai ke ce mata laqad qultu ba'daki bayan na huta daga wajenki na faɗi arba'a kalimatin wasu kalmomi guda hudu salasa marratin kafa uku lawuzinat da za a auna su bi makuliti da abin da kika faɗa munzul yaumi tun zaman da kika yi sarai a nan mazala ke cewa lawazanat hunna da ai kalmomin nan da na faɗi guda hudu sirrin jaye abin da kika zauna inna tun wannan zaman da kika yi sai mazala ce mata subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi waɗannan kalmomin su ne abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallama ya ambata allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon karanta waɗannan abubuwa dukkan sahiya ubangiji shirye da mu karantar da ya ku annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ita allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله